إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi bakwai ga watan rabi'ul al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 22 ga watan November shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha takwas cikin jeren darussa daga littafin sharafu ashabil hadith wallafar al-imam al-hafiz Ahmad ibn Ali ibn Thabit al-Khatib al-Baghdadi wanda ya rasu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi nashi yana karantar da mu ne da wato daraja da falalar da Allah ya yi ma malaman hadisi da ɗaliban hadisi da masu harkar ilimin hadisi muna cikin faslin da yake magana akai babu man jama'a baina madhi ashabil hadisi wa zammi ahalin ra'ayi wal kalamin khabisi babun da ke bayani akan wanda ya yi maganganu a haɗe malaman da suka magana wajen yaba ma malaman hadisi a lokaci guda da kuma zargin malaman ilmul kalam masu mummunan zance maras fasali mara ma'ana ɗin nan za mu tashi daidai inda yake cewa an shadani abu abdullah muhammad bin ali as-suri لنفسه قل لمن عاند الحديث وأضحى آئبا أهله ومن ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبن لي أم بجهل فالجهل خلق السفيه أيعاب الذين هم حفظوا الدين من من الترهات والتمويه وإلى قولهم وما قد رووه raji'un kullu alimin wa faqihi yace wannan malami mai suna Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Abdullah Shami wanda dama malamin shi al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ne ya karantar da su ya rasu ta 441 yake cewa ya rera wannan waka wadda wakar tashi ce yace kulli man anada al-hadifa ka ce wanda yake yin gaba mu'anada yake jayayya da ilimin hadisi wa abha aiban ahlahu wanda ya wayi gari ko ya zama yana yana mai aiban yana mai aibata malaman hadisi ahlahu mazuwa hadisi wa man yad'ihi yana aibata waɗanda suke kururuwa akan ilimin hadisi ka ce masa abi ilmin taqulu hadha shin da wannan magana da kake ta aibata malaman hadisi shin akan ilimi kake kake yin ta abin li to bayyana mana ilimin an bi jahalin koko da jahilci kake yin ta fal jahalu khulqus safihi to shi jahilci halayya ce ta wanda yake wawa as-safihu shine dolo wawa ayu abul ladina hum hafidud dina yanzu za a dinga aibata waɗanda suka kiyaye addini minat turrahati daga zantuka na barna a turraha da aka ce turraha shine al-abatil zantuka marasa ma'ana zance mara kyau mara asali shiririta wattan wihi wanda suka kare addini daga masu magana babu hujja shaci faɗi wa ila qaulihim wa ma qadrawuhu yanzu a aibata waɗanda mutanen da ila qaulihim izuwa ga su wa ma qadra wauhu da abin da suka ruwaito raji'un kullu alimin wa faqihi duk wani malami da wani malamin fiqhu in ya tashi magana yana koma zuwa ga maganar su ne da maganar da suka ruwaito daga malaman su da maganar da suka ruwaito daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane ba abin aibatawa bane abin ayaba musu ne ba aibata musu ba وأن هارون الرشيد أنه قال المروءة في أصحاب الحديث والكلام في المؤتزلة والكذب في الروافد daga sarkin musulmi Harun al-Rashid Allah ubangiji ya gafarta mishi yake cewa al-muru'atu fi ashabil hadis muruwa kunya da sanin ya kamata to na same ta ne a cikin malaman hadisi wal kalamu surutu kuma mara ma'ana mara hujja fil mu'tazila to a gun mu'tazilawa aka same shi wal kadhibu ƙarya kuma waɗanda suka mai da ƙarya addini fil rawafi sune yan shi'a kowanne ya faɗi siffa ce da ta shahara a tare da su وقال أبو ثور والحسين بن علي سمعنا الشافعي يقول حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد سكت من جاء الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه ينتوى حكمي في أصحاب الحديث hukuncin da zan yanke inda za a bani dama akan yan ilmul kalam an yudrabu bil jaridi a dauki zarbar dabino a ta dukan su wa yuhmalu alal ibli a daura su akan raquma wa yutafu bihim fil ashair wal qaba'il a kewaya da su inda kasan yan banga suna yi mabarayi din a kewaya da su ana musu Allah Allah ya tsine muku Allah ya kyauta fayunada alaihim ana ihu ana cewa hadha jaza'u man taraka alkitaba was sunnata wa akhadha fil kalami wannan shine sakamakon wanda yayi watsi da alqur'ani da sunna ya kama ilmul kalam mamu shafi yace hukuncin da zai sa ai musu kenan wa anshada abu muzahim al-khaqani li nafsihi akwai wani mawaki abu muzahim al-khaqani an tana a baya an ambace shi cewa shine malamin da ya fara rubuta littafi akan ilimin tajwidi mawaki ne kuma masanin arabiya ya rasu shekara ta ɗari uku da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ahlul kalami wa ahlul ra'ayi qad qad udimu ilm al hadith alladhi yanju bihi ar-rajul law annahum arafu al athara man harafu anha ila ghayriha lakinnahum jahilu yace ahlul kalami yan al wujud yan ilmul kalami wadannan mutane wa ahlul ra'ayi da masu yin magana da a gani na qad udimu ilm al hadisi ba su da suna cikin talauci na ilimin hadisi ba su da rabo a ilimin hadisi allazi yanju bihi rajul wanda shi ilimin hadisi da shine mazaje suke tsira ranar gobe kiyama law annahum arafu al-athara inda a ce su ɗan ilmul kalami sun san hadisi man harafu anha ce da ba za su karkace su ba hadisi su kama wancan shiririta ba ila gairi ha zuwa ga wani abu ba lakinnahum jahilu sai dai ba su sani bane matsalar su ba su san ilimin hadisin bane wa an shada abu zaidin alfaqihu li ba'd ulama ishash kullu al-kalami siwa al-qur'ani zandaqatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fi ad-din wal ilmu muttaba'un ma kana haddathana wa ma siwa dhaka waswasu ash-shayatin wannan wannan wannan malami mai suna abu zaidin al-faqih yana fadawa wasu malamai yace kullu al-kalami duka wani zance siwal qur'ani wanda ya wallaci alqur'ani yace zandakatun munafunci ne zandaka ne bata ne karkata ne illa alhadisa inda ba hadisi bane wa illa alfiqha fi dini in kuma ba ilimin fiqh bane na fahimta addini wal ilmu muttaba'un ma kana haddathana ilimi wanda ake bin shi wanda yake da tsari shine wanda zaka ji ana cewa haddathana fulanun kala haddathana fulanun ana jan isnadi wa masiwa zaka duk wanda ya wannaci wannan yace waswasu ne to waswasi ne kawai shi da yake bawa mutane da cewa sunan ilimi wannan baitocin ana danganta su ila yau ga Imam Shafi'i kamar yadda yake cikin Saunul Mantiq na Saunul Mantiq wal Kalam an ilmil Mantiq wal Kalam na na na Suyuti kamar yadda kuma yake cikin littafin Manaqib Shafi'i na Imam Al-Baihaqi amma akwai su imam bace bace shi yakan ana yana cewa ne kullul كلام كل العلوم سوى القرآن زندقة ko kuma mushgilatun a wata riwaya masu karkatar da mutane ne masu shagaltar da mutane illa alhaditha wa illa alfiqh fi ad-din fal ilmu ma kana fihi qala hadathana wa ma siwa zaka waswasu shayatin wallahu ta'ala a'lam sai ce maru ya babu maru ya fi hibz alhadith wa ada'ihi min as-sawabi babun da ke bayani akan abinda aka ruwaito na mutum ya kiyaye hadisi ya ji ya kiyaye kuma ya je ya isar da shi ladan da aka kawo anan muka lura zaka ga babu hadisi anan kwata-kwata kamar da ya faɗa a ƙasa kamar da kuma faɗa mukaddima shi ne wannan talikin cewa inda aka samu hadisai ifai ko mawdu'ai zai cire su musamman idan marfu'a ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ya faru anan kenan shi al-khatib ya kawo hadisai guda uku akwai hadisin da cewa wanda ya kiyaye hadisi ya je ya isar da shi kaza guda uku ne hadisan dukkanin su wanda suke masu rauni ne kwarai da gaske da haka ya ce ya kiyaye su ya cire su daga nan wajen amma abu ne tabbatacce a cewa aiki ne na falala ya da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da muka dauki maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa balligu anni walau bi aya ku isar da sako na koda da aya guda ce da kuma fadin shi cewa daga cikin mafiya alherin mutane akwai man sami'a maqalati fa hafizaha ya kiyaye ta thumma addaha kama hafiza sannan yaje isar kamar yadda yake waɗannan sun isa a yi hujja da su da kuma sauran maganganu fil jumla wanda za su tabbatar da falalar ilimin hadisi da kiyaye shi da kuma zuwa a ba da shi babu man kala talabul hadisi min afdalil ibadati babun da ke bayani akan wanda ya ce neman ilimin hadisi na daga cikin falala daga cikin ibada mafi falala akwai neman ilimin hadisi قال سفيان الثوري ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله الإمام آه إمام آه آه سفيان ابن سعيد الثوري رحمة الله عليه كتوا ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث يتي أدل فأدن دنيا النوم ni dai ban san wani aiki da ya kai falalar ilimin hadisi neman ilimin hadisi liman arada bihi wajh Allah ga wanda yake yi dan Allah wanda yake yi da kyakkyawan niyya dama ita niyya ta kwarai wajibi ce rukuni ce rukunin ne rakin a dukkanin ayyuka na alkhairi ba sa samun shuga ko su samu karbuwa idan babu babu niyya to musamman kuma game da ilimi akwai tsoratarwa ta musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin hadisin al-Imam Abu Dawud wanda isnadin shi tabbatacce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah wanda da yaje koyi wani ilimi mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla ilimin da ake nema dan neman fuskar Allah ba medicine ba ba engineering ba ba sociology ba ba ko wanda dama wanda kaje kana nema ne dan duniya kaje koyan kafinta kaje koyan tela kaje koyan tukin mota kaje koyan ilimin sociology ko anthropology ko mathematics zama duniya kake nema fatan ka ka gama koyan wannan sana'a ko wannan ilimin ka samu abin da zaka yi na aiki ko kasuwanci ko makamantansu kaga dama wannan duniya kake mawa ba shi aiki magana ba annabi yace sallallahu alaihi wasallam yace mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla annabi yace la yata'allamuhu illa li yusiba aradan min ad-dunya mutum ya zama yana koyon wannan ilimin na lahira alqur'ani hadisi fiqhu tauhidi da makamantansu amma ya je yana koya ne li yusiba aradan min ad-dunya dan ya samu wani abu na duniya lam yajid arafal janna yawmal qiyama annabi yace sallallahu alaihi wasallama ko kanshin aljanna mutum zai jira ranar alkiyama kaga yana da hadari kwarai da gaske dan gara ka zama jahili ka mutu ka tsira da ka zama malami amma ka zama mai ilimi amma kayi ilimi ne da neman duniya sawon ka samu duniya ko baka samu ba domin ko kana neman duniya sai wanda Allah ya ga dama ma na sha'u liman nuridu to da yana da hadari kwarai jama'a neman ilimi dan neman wani abu na duniya ilimin addini ya zama duniya kake nufi da shi yana da hadari sosai zaka kullum yi kokari ka dinga sabunta niyyarka dinga muraja'an niyyarka wai me yasa nake yin karatu addini nan ne ka dinga gyara niyyarka ka dinga neman lahira da ita da wannan addinin so ya zama asalin manufarka kana so ka san ilimin da zaka bautawa Allah ne kana yi ne don ibada ne neman ilimin kuma wasila ce zuwa ga sauran ibadoji duk wani abu wanda ba wannan ba in ma ya zo ya tarar da kai to ya zama kai ba shi ka fata ba malanta shuhura dukiya fasaha wani farin jini wata ɗaukaka wani ƙafafa da Allah zai jarabce ka da shi duk waɗannan ya zama ko da ya zo ya tarar da kai kai karka yadda ya zama shi ka fata in muka lura yanzu galibin mutane sai ka suna cewa muna so mu koyi ilimi saboda mu zama malamai mu yi da'awa muna so mu koyi ilimi don mu zama masu kare gaskiya duka wannan manufi ne masu kyau amma ya zama asalin abin da kake nufata daga abin alkhairi ne haka shari'a take bukatar ka in ba haka ba akwai wannan matsalar da ire-iren suna nan da yawa hadisai da maganganu tsoratarwa da kuma yadda salaf suke jin tsoron haka in kun tuna mun karanta magana Imam Zahabi a baya da yake cewa shi ma kanshi yana jin tsoron wannan wannan yanayi ya faɗi kuma malamai da dama da suka samu kansa irin wannan tsoron game da mas'alar ikhlasi da neman ilimi da lahira musamman a zamanin nan na baya da ya zama an cakuɗa ilmomin addini da sauran ilmomi an ba su kaman rate an ba su hukunci iri ɗaya yadda za ka karanta boko a baka certificate haka za ka karanta musulunci a baka certificate yadda za ka za ka gama karatun boko a yi ta celebrating ana ganin ka samu duniya haka za ka gama karatun addini shi ma a yi ta celebrating irin yadda muke celebrating yanzu idan yayanmu sun samu haddan alkur'ani ko sun gama makarantar islamiyya muka mai da abin biki biki kuma wanda kawai za ka ga a zahirin abin da ake nuna kawai shine an samu duniya ko ɗinka yadda ta alkur'ani yanzu ba fatanka to alhamdulillah ranar alkiyama duk da hadisin bai tabbata ba amma ya falala ce hala a dace a ce cici iyayen shi ba wannan ne a gaban ka ba abin da ke gaban ka shine kawai alfahari a cikin dangi da yan uwa cewa ɗana ya haddace alkur'ani alfahari a cikin ustazai alfahari a cikin shehunnai ba haka bane damuwar mutane kenan to har sai ya shiga cikin kwakwalen yaran su ma su ma haddar da suke yi din to kawai abin da suke nema kenan to amma kamar yadda muka ji a baya niyya za a iya gyara ta ko da yaushe ko da mutum asali ba dan Allah yake ba dan duniya yake nema dan musabaka yake yi dan shahara yake nema dan a ce shi ma ya iya ko dan ya jayayya da malamai duk zai iya yiwa wannan amma yi kokari ka dinga gyara niyyar ka lokaci bayan lokaci kana kokari kana guje ma waɗannan a'aradud duniya abubuwan da suke bujurowa na, na, na neman duniya game da game da ilimin addini to haka a nan sauri yake cewa shi bai san wani aiki da ya kai falalar aikin wato koyan ilimin hadisi ba amma liman arada bihi wajh Allah ga wanda ya nemi fuskar Allah kamar kace yana fassara maka wancan hadisin ne mimma yubtaga bihi wajhullahi azza wa jalla Allah shi kyauta wa qala aidan ma shay'un akhafu indi min alhadisi yace babu abin da nake jin tsoro irin ilimin hadisi wa ma shay'un afdalu minhu liman arada ma inda Allah azza wa jalla babu wani ilimi da ya kai babu wani abu da ya kai falala a wurin Allah subhanahu wataala ga wanda ya yi shi don don don Allah din wa qala kuma sauri ya sake cewa la a'lamu shay'an afdalu minhu ya'ni alhadisi liman arada bihi man arada Allah bihi yace ban san abin da ya kai shi falala ba ya anil haditha yana nufin ilimin hadisi ga wanda ya nufaci Allah da shi wa qala har ila yau sauri yace innan nasa yahtajuna ilaihi fi ta'amihim wa sharabihim ilimin hadisi mutane suna buƙatar shi hatta a wurin cin abincinsu da shan abin shan su duk inda ka zagaya cikin rayuwar mutane yau da gobe tashi da da tashi da zaman su da tafiyar su da dawowar su gida da komai babu wani lungu na rayuwar su sai ka samu akwai wani hadisi da suke bukata su sani dan ya taya su yin wannan rayuwar daidai abinci za su ci suna bukatar su san addu'ar da ya kamata su yi babu ita a cikin alkurani a cikin hadisi take guloma nawa ya kamata su ci da wani hannu ya kamata su ci shin za su ci ne su cika cikin su ko kadan ya kamata su ci duk wannan bayanan a cikin hadisi suke haka in zaka sha ruwa haka in zaka shiga ban daki haka in zaka kwanta bacci in ka tashi in ka yi tafiya in ka dawo in ka fita gida in ka shiga in ka gamu da mutane kowane kowace gaba ta rayuwar mutane komin karantarta komin rashin muhimmancin ta a wajen mutane suna ganin ba wani abu ne muhimmi to zaka ga akwai hadisai da suke magana akai to wannan yana kenan ashe muhimmancin hadisi ya kai ya kawo saboda ya shiga kowane lungu na rayuwar musulmi musulmi ba zai iya rayuwa lahiya lau a ce ya rayu yadda ya kamata ba ba tare da yana da masaniya akan hadisan da suke shiryatar da shi suke ba shi guidance a rayuwa ba kaga duk abin da zai shiga cikin rayuwarka haka ko ta ko'ina babu shakka muhimmancin shi ya kawo وقال وقال وكيع بن الجراح ما عبد الله بشيء افضل من الحديث babu abin da ake bautawa Allah da shi wanda yake falalar ilimin hadisi inji malam al-waqi' bin al-jarrah wa qala bishr bin al-harith la a'lamu ala wajhi al-ardi amalan afdala min talab al-ilmi wal haditha liman ittaqa Allah وحسن وحسنت نيته فيه وأما أنا فأستغفر الله من كل خطوة khatautu fihi bishru bin al-harith wanda ake wa lakabi da bishrun al-hafi bishiru mai yawo babu takalmi wanda aka ce Ahmad ibn Hanbal yana zuwa majalisin shi mai saurari karatu sunan shi Bishir bin al-Harith ibn Abdurrahman Abu Nasr al-Marwazi al-Baghdadi yana da maganganu da yawa tarihin shi na nan da yawa a cikin Hilatul Awliya ta Abu Nu'aym al-Asfani al-Imam az-Zahabi mai mai tarjuma mai tsayi a cikin Sirr al-Alamin Nubala mutum ne mai maganganu da yawa da da da da sufanci da tsoratar da mutane yana wa'azi kuka yake a kasu tashi in ya gama ma gaba ɗaya jikin mutane ya sanyi ya kasance wato mutum ne na musamman shi sa Imam Ahmad ibn Hanbal yake magana akan shi yake cewa law kana bishrun tazawwaja latamma amruhu ina ma da a ce bishir yayi aure da komai nashi ya cika duka sauran al'amarin shi sun cika lahiya lau amma ya bar rabin addini saboda bai aure ba mun gane bai yi aure ba ba ruwan shi da sana'a ba ruwan shi da komai abinda ma ake tunanin ya kashe shi in a zamanance ne za a ce typhoid ne saboda akwai ruwa kanawa da gwamnati ta yi kamar yadda ake fafan tuka-tuka an yi rijiyoyi a unguwa an jawo idan ruwa ya shiga ko ina amma shi baya shan wannan ruwan yace ruwan ruwan azalume ne baya sha sai je dinga shan ruwa na rafi na rafi wanda ake wanki ake wanka ake kurme ake wane ne shikenan aka ce hatta adarra bi nafsihi har ciwo ya kama shi ba ciwon typhoid nake kama mutane sa shan ruwa mara kyau ba shine ya kama shi sai kuma gidan wata kanwar shi ya zauna ita ta dinga jinye shi to bai da da bai da jika bai da mata nan ta dinga jinye shi wata da watanni har Allah ya karbi rayuwarsa in ba na manta ba shekara ta 227 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta a cikin a cikin abin nan tarihin can ko al'ibar ko akwai wata magana shi da yake cewa yana yaban yunwa yake cewa alju'u yusaffil fu'ad yunwa ita take wanke zuciya wa yumitul hawa kuma shi yake kashe san zuciya wa yurithu al-ilma daqiq kuma shi yake gadan maka da ilimi mai zurfi amma kana cika cikin kada abinci zuciyarka ba za ta irin wannan tsarkin da ilimi zai zauna da kyau ba ko mun gane ba a ilimi da shekin cin abinci wanda muke din nan irin yadda muke cin abinci din nan ba kama hannun yaro wani da dare ma sai ya ci abinci su biyu ya ci bayan isha can sha daya ya sake luda wani haba jama'a ai ko a kiwon lafiya ma haka ba kyau kuma kana ci ka nemi ka kwanta dole kai tabbaci kamar ɗauraren sa irin ya yi tuka ya yi tuka da nan dole ka nemi ka kwanta bayan isha ka ci plate din shinkafa ka kora maltina sannan sha ɗaya daidai kuma ka sake neman wani rabin abin nan gayan biredi ka sake haɗa shayi babban kofi ka kora wannan ko mai jego ta yayi shi ta kai gari na wayewa kuma ka nemi wani kafin azahar ka sake cin wani bayan la'asar ka nemi mai wara ko mai gurasa gari nan dai a yi ta cusawa a yi ta cusawa shi zama Allah ya ce babu jaka mafi sharri da na adadin cika kamar cikinsa ko to idan kai ɗalibin ilimi ne sai ka rage yawan cin abinci da gaske ne wannan sai ka rage yawan cin abinci saboda za ka yi ta tarawa kanka kawai abin nan aiki ne na tuƙa da tace abincin ba zai ƙwaƙwalwa ta aiki da ya kamata ba za ka dinga ci ne kawai gwargwadon hali a shekul albani muhammad nasiruddin kamar da aka ba da labarin shi a cikin tarjamatul albani wani littafi na wancan muhammadu shebani din nan cewa yakan tafi maktabatu zahiriya ne da da kawai wani abu kama a ce kisra guntun biredi ko yanzu kama ka ce dan gurasa aka ko gyada ya saka aljihun shi shi zai wuni yana dan afawa haka kawai yana taunawa yana ci ba wai za a zauna ne zaman dirshan a kawo cokula a kawo kwanuka a kawo kofuna a irin yadda yan gawi suke nan ba malamai ba sa yin wannan da ɗaliban ilimi ba sa yin wannan duk da yake in ka samu faso ɗaya su biyu kana iya ka ci din kamar da abu hurera ya faɗa a cikin hadisi nan cikin bukhari da ya ce ya sha nonon nan ya sha ya sha har sai da manzala ya ce mashi ƙara ya ce la ajidu lahu makana babu inda zai shiga ya kawo mashi har makogoro to in kana cikin irin wannan wahalar ta yunwa wanda ka samu hali sai ka ci da yawa kamar an je wata walima ka ga irin buffet din nan ne an ajiye ga sunan kala kala wanda baka taba sanin ko sunan shi ba ko to ranar sai ka ci saboda tarihi ne ga shi babu wani ya bada labari amma a ce kullum ɗabi'a kake nan ko to hanta ka kawai kake ba wahala lokaci kankani za ka ka kayi kiba ka tara keɓa shikenan ilimi kuma sai dai ka ji labarin alayi tunda duk ka zauna kawai zufa za ka yi ta yi kai ta huci nan da nan bacci ya kama ka Allah shi kyauta shine har ila kuma yakan yakan faɗo ta magana yana cewa wai menene la yaflahu la yaflu la yafluhu man alifa afkhadhan nisa'i wanda duk ya saba da ganin cinyoyin mata ya saba da ganin tsarecin mata wato yana da mata nan yana da wata nan yana da baiwa da sauransu yace to wannan baya tsira la yafluhu man man itada afkhadhan nisa'i ko man alifa to wannan kaga akwai akwai akwai magana akan wannan da yawa shi sa Ahmad ibn Hanbal ya mai mushi da martani cewa da dai yayi aure da yafi mushi akwai akwai tarjumarsa ta musamman littafin tarjumarsa da wannan yayi Ibn al-Jawzi manaqibu bishru bishrin al-hafi Allah ya gafarta musu gaba kida mashahurin malami ne cikin malaman malaman zuhud kuma ya yi ilimin hadisi daga baya sai birkice kuma zuhudin kawai ya bakarantawa to tunda kaji an ce hatta imamu ahmad ibn hanbal yana zuwa majalisin shi ya saurari wa'azin shi ya ce bari mu je bishiru ya mana abin nan ya ƙara mana ƙarfin imaninmu kamar a hura wuta haka me zan ce ne da hausa yau ya ziga mana imaninmu sukan je su saurari shi saboda zai yi wa'azi labarin kabari labarin lahira labarin tsayuwa alkiyama ya tsorata mutane su guje wa zunubansu su tuba zuwa ga Allah Allah ya gafarta musu gaba daya to shine yake cewa la alamu ala wajhi al-ardi amalan afdala ni ban san wani aiki a bayan ƙasa wanda ya kai falala fiye da min talabil ilmi fiye da neman ilimi wal hadisi da neman hadisi za a iya karanta shi wal hadith ya zama adafi akan min din kenan ko kuma amalan sai sai zama adafi akan amalan a ce wal haditha liman taqallaha amma ga wanda yake jin tsoron Allah a cikin harka to inda gizo yake saka kenan wanda yake yi amma tare da tsoron Allah wa hasunat niyyatuhu fi kuma ya zama yana da kyakkyawan niyya ba neman shuhura ba ko neman jayayya da malamai liyumari bihil ulama au yubahi bihil juhala yana so ya dinga jayayya da malamai ko ya dinga yi ma jahilai alfahari cewa ku jahilai ne mu kuma ustazai ne ko kuma mutum ya zama yana neman ilimi dan kawai a ji labarinsa ya ga ana ana ana girmama malamai ana ganin falalarsu to shi ma bari ya shiga cikin wannan karabkan yadda zai zama duk garin da ya je sai an taru duk inda ya je ana so a ganshi ya zama yana ya zama celebrity kenan ko ya zama kamar irin 'yan wasan kwaikwayo ɗin nan da 'yan kwallo da mawaka su ne suke neman tara fans suna neman su tara mabiya to idan ya zama babu wannan to mutum ya yi samu kyakkyawan niyya sannan ya zama da tsoron Allah yake me zai sa a gane tsoron Allah ne a ciki ya zai ka gane abin da kake na tsoron Allah ne shine na farko ya zama gaskiya kake nema kana neman ina gaskiya take kawai ba wai wane ko su wane ko mutane iri kaza ko kungiya iri kaza ko mabiya iri kaza su ne damuwa ka ba ina ne gaskiya take da ma'aunanta kuma na gaskiya na ɗaya kenan sannan ya zama kana da ƙoƙari wajen aiki da abin da ka sani kana ƙoƙarin bari ka bauta wa Allah da abin da ka sani kuma kana da haƙuri akan wannan aikin da bautar sannan kuma kana da ƙoƙari iyayenka wajen bari ka yaɗa wa tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabri kenan wannan sa daga cikin alamar da zaka dinga ganewa kai da kanka cewa to dan Allah kake akwai alamar dan Allah kake amma in ya zama abin da ke cikin zuciyarka shine bakin ciki da hassada da keta da mugun nufi da mummunan fata ga musulmi da sauran ire-iren waɗannan halaye na cututtukan zuciya to akwai akwai alamar karancin yi dan Allah game da kai sai ka kokari ka tuba ka koma kan tafarki na gari wa amma ana yace ni kuwa da kuke gani na ni bushiru fa astaghfirullah min kulli khatwatin khatawtu fihi ina nema Allah ubangiji ya gafarta mana akan duk wani wato mataki da na taka a cikin ilimin hadisi yana jin tsoro shi kanshi akan abin da zai iya kaiwa ya kawo ya kamata kowa ya zama yana jin irin wannan tsoron babu man kala riwayatul hadisi afdalu min at-tasbih babun da ke bayani akan wanda yace riwaya hadisi falalarsa ta fi falalar yin tasbihi malamai kullum suna mukarana akan waɗannan abubuwa guda biyu ayyukan alkhairi da za ka yi na zikirori da na filfili da azumomi da tilawa da sallar dare ko kuma ka karrase kanka ga ayyukan neman ilimi da yaɗa shi wane falala to ko da yaushe malamai sukan goyi bayan cewa neman ilimi da yaɗa shi ya falala fiye da waɗancan ayyuka ta fuskar cewa wanda da yake yin wani aiki na ibada to yana yi ne kawai shi a madadin kanshi ladan da zai samu shi kadai zai samu da haka da zaran ya shuɗe ladan shi ya shuɗe idza mata al-insanu qata'a anhu amaluhu amma wanda yake neman ilimi yake yada shi to shi yanzu yana tara ladan shi da ladan waɗanda suke samun wannan ilimin ta wajen shi da ka shi koda ya shuɗe ladan shi zai ci gaba da wanzuwa kaga kenan wanda yake zai iya samun lada da nashi da na wasu tendency ya samu lada mafi yawa fiye da wancan abu ne a bayyane ta haka sai suke ganin falalar yaɗa ilimi fiye da falalar waɗancan ayyukan sannan kuma aka kalla a aikace sahabbai da sauran na bayansu waɗanda suka tafi zuwa ga aikin yaɗa ilimi su suka fi yawa fiye da waɗanda suka tafi zuwa ga aikin irin bauta ɗin nan sannan kuma waɗanda suka tafi zuwa ga aikin yaɗa ilimin su ne aka ga cewa tasirin alherinsu ya yaɗa a cikin al'umma su abu huraira su aisha su jabiru su abulai dan umar su abulai dan abbas su anas dan malik wanda suka kafa makarantu su ibn mas'udin suka ta yada ilimi wanda har yanzu a tarihin makarantunsu da iliminsu abu ne sananne abulai dan mas'ud shine mai makarantar kasar kufa ta ilimin qur'ani da sunna wacce kafa mazahibu kamar mazhabin abu hanifa ya ginu ne akan fatoyinsa ibnu abbasin shine mai makarantar kasar makka Abdullahi dan Umar shine mai makarantar kasar Madina haka zaka ga sun karan sun kafa marakiz na na ainihin ilimi sun to kuma wannan bai nufin shikenan kai ban kwana da dukkanin ibadoji ya zama kai kawai karatu kake da karantawa ba haka ake nufi ba amma dai kar kuma ka shagaltu da bauta kai kadai in kana da ilimin da zaka karanta har bautan nan ta hana ka karantawa da haka malamai suke shagaltuwa da karantarwa fiye da shagaltuwarsu da yin bauta wadda za ta hana su karantarwa ba wai ba sa yi duka bane in mutum zai iya hadawa to yafi kamar da shi jagoran tafiyar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi duka yake yadda yake karantar da mutane haka yake sallah da dare haka yake azumin litinin da alhamis haka yake ayyamul bidi da sauransu to idan mutum ba zai iya ba sai ya zabi wanda yafi dacewa da abin da yake da shi wanda da yake da ilimi to abin da ya fi dacewa da shi yaɗa ilimin domin a cikin ɓoye ilimin akwai wato yiwuwar ya gamu da matsala ko dai matsala mafi karanci shine ilimin zai yoyi wanda duk yake da ilimi bai yaɗa shi to abin da zai faru zai ji ilimin yana ta kamar kamar an huda ledar ruwa haka zai ta yoyewa har ya zama babu to sannan kuma zai iya gamuwa da matsalar cewa ya ɓoye ilimi bai yaɗa ba to abu mafi haɗari kuma shine malamai su saki ilimi su kama kasuwa su kama siyasa su kama kasuwa da aikin gwamnati wannan duk da a zamanin nan ana ganin falala ce amma ba falala bace in dai ilimi ne da gaske ake yi to ba karamin hadari bane a ce malami ya saki ilimi kawai ya zama dan kasuwa ko ya je ya shiga aikin soja ko ya shiga immigration ko ya zama dan castelia amma ya aske gemun shi wannan ba karamin bala'i bane alaran ma malamin islamiyya mai kuma zai kanta da al'umma ya ci gaba da aiki don yada sunan manzala su salama sai je shiga wata harka wadda za ta cinye lokacin shiga baki daya ba za ta bashi dama ya karantar da addini ba to wannan ba falala bace ga malanta ba falala bace gaskiya saboda Allah ko da kuwa ya zama shugaban kungiyar addini ne wanda zai zama sakataren ta ta yin rubuce rubuce a office ba zai karanta ba wannan ba karamin bala'i bane ba karamin bala'i bane amma a yanzu mutane gani suke aka falala ne su je su karatu a jami'ar islamiyya ko sudan ko buk su karanta islamic studies sun iya ilimin fa ko sun yi hada alkur'ani ko sun yi wane ne sai kuma su zo kawai su je a basu wani aiki da su dinga yi su rabu da kowa kowa ma ya rabu da su tun ana sa ran a samu wani abu hannunsa har kowa ya haƙura kowa ya cire rai har ma a zo a manta cewa sun yi malanta wannan shine muka karanta hukuntuna a tarihin abin nan alƙanabi Muhammad ibn Maslamat al-Qanabi da aka yake dan kasuwa ne malami amma yake karantar da mutane sai mafarkin an tashin alkiyama an ce malamai ku tashi ku tafi aljanna shi ma sai kaka da rigar shi ya tashi sai aka dawo aka daka mai tsawa aka ce kuma kai kana karantarwa ne ana magana da malamai ne wanda suka karantar da addini a duniya ba wai malamai wanda suka sani suka boye ba suka je suka kama sana'a sana'ar kasuwanci suna suna suka kafa gidan fiyo wata da suna sai da bulo da sauransu ba su ake magana sai ya farka firgigit to kaga bai bukatar fassara wannan shi ma ya san fassara to shine aka ce har cikin dalibai yake ce don Allah ku mun kwamu karatu sai su ce a gaskiya Allah ga tafalan ba mu da lokaci ce to ku sa lokacin da kuka ga dama ina nan na jiran ku to da haka matakai ne daban-daban na ilimi din qala waqi'un laula anna alhaditha afdalu indi min at-tasbih ma haddastu yace da ba dan a wurina hadisi yafi falala fiye da in zauna in ta tasbihi bai ce da ba zan koyar da hadisi ba da sai in zauna in ta tasbihi na babu man qala al-hadith at-tahdisu bi manzilati dars al-Qur'an babu wanda yake cewa karantar da hadisi to matsayin shi daya da darasin karantar da al-Qur'ani dan dukkanin su ilimin wahayi ne kamar da kuma annabi Allah ya ce mashi kace kul inna ma unzirukum bil wahyi al wahyu anan aka ce qur'ani da hadisi da kuma fadin Allah da yake cewa a a a litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim kaga uban guda biyu Allah ya bashi an bashi ma nuzila da kuma ma yubayyinu bihi ma nuzila wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim uban guda biyu duka Allah ya bashi kuma shi da kanshi ya fasara yake cewa inna ma utul qur'an wa mithluhu ma'ahu an bani alkur'ani da kuma wani wahayi irinsa ta fuskar ƙarfin hujja ta fuskar shi ma daga Allah yake to da haka da karantar da ilimin alkur'ani da karantar da ilimin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka abu ɗaya ne ta fuskar falalarsu ta fuskar muhimmancin su da amfanin su kada wai ƴan makarantar ilimin hadisi su ga cewa sun fi ƴan makarantar alkur'ani ko ƴan makarantar alkur'ani su dinga jin cewa sun fi ƴan hadisi wannan shi ke kawo irin wannan kalakatancin da ke faruwa tsakankanin mutane eh قال سليمان التيمي كنا عند أبي مل مجلد شيني لاحق ابن حميد كان ابن سعيد البصري wanda tabi'i ne daga cikin malamai ya rasu shekara ta 106 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa yuhaddithuna yana ta koya mana hadisi qala fa qala rajulun sai wani mutum yace irin masu karambanin nan law qara'atum law qara'atum sura dama kun aje hadisin nan kun kama karantar da da Qur'ani fa qala abu mijlazin sai yace da shi mallazi nahanu fihi bi an ƙasa ilayya fi min qira'ati suratin abinda muke yi a wurina darajar shi ni a wurina bata gaza darajar karatun sura ta alqur'ani ba dukkanin su abu ɗaya ne duka wahayi ne daga Allah babu man qala at-tahdithu bi masabati salah babu wanda yake cewa karantar da hadisi bi masabati salati ɗaya yake da sallah sallan nafila yace wa an muhammad ibn amr ibn ata al-qurashi kenan al-amir ya daga cikin rijalu as-sitta shi wannan qala kana musa ibn yasarin al-basri wani malami da ake tuhuma shi da kadariyanci din nan ma'ana yuhaddithu fa qala lahu ibn amr sai wancan dan amru yace mishi mamur dan azza dan amru sai yace mishi idza anta faragta min hadithika fasallim fa innaka fi salatin idan ka gama hadisin ka to kai sallama kamar yadda kake sallama in ka gama sallah saboda shi ma ibada ce shi sa ba a so ana karantar da hadisi a dinga shagaltuwa da wasu abubuwa daban surutu da ihu ko hayaniya domin wannan yana nuna kamar an raina maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama babu man qala tahadithu afdalu min salatin nafila sai kuma waɗanda suke ganin cewa karantar da hadisin yana gaba da falalar shi na gaba da falalar sallar nafila قال وكيع لو أعلم أن الصلاة أفضل من التح من الحديث ما حدثت da na san sallah ta nafila ta fi hadisi da ita zan tayi ba zan tsaya ina bada hadisi ba wa qala al-qanabi law a'lamu anna salata afdalu min minhu minhu ma haddathtu shi ma al-qanabi Muhammad ibn Maslama yake irin wannan magana ta waki' Abdullah ibn Maslama wa qala Abu Thawban مزداد ابن جميل البهراني الحمصي كان يتي سأل عمر بن سهيل سأل عمر بن سهيل رجل من أصحاب الحديث المعافى بن عمران وانا متن من سنة عمر بن سهيل وانا متن تكين لالبان حديثي رجل من أصحاب الحديث يتنبي المعافى بن عمران ابن نفيل كان الدوسي وانا ينا دقا تكين rijalul bukhari da abu dawud bukhari abu dawud da nasa'i ya rasu shekara ta 184 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mishi lakabi da yaqutatul ulama abu mas'udin yaqutatul ulama ake mishi lakabi to sai ya tambaye shi yake cewa fa qala lahu yace mishi ya aba imran Allah shi gafarta malam ayu shay'in ahabbu ilayka me abin da ka fi so usalli aw aktubul haditha in tayin nafila ko in dinga rubuta hadisai faƙala kitabul hadithi kitabu hadithin wahidin ahabbu ilayya min salati laila yace rubuta hadisi kwaya daya ya fiye mini na fi son shi fiye da in dauki tsawon dare ina karan ina ina, ina sallah وقال محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن إدريس خرجت إلى أيلا إلى محمد بن أزير بن أزيز الأيلي فكتب لي أبي وأبو زرع إليه يعني في الوسات فجعل محمد بن أزيد يقرأ لي يوم الجمعة ما صلى ذلك اليوم إلا الجمعة ركعتين والعصر أربعا وكان يقرأ لي الحديث على أن قراءة الحديث أفضل من صلاة التطوع wannan malami mai suna abdurrahman ibn muhammad ibn idris ya ce na fita daga garinmu na tafi aila sunan gari ne yana ƙasar falastino a yanzu zuwa gurin muhammad ibn uzaiz al'aili da na je gunshi sai babana muhammad ibn idris kenan a shafi abin da muhammad ibn idris abin nan arrazi ba a shafi ba arrazi muhammad ibn idris abu hatimin ko da shi da abu zur'a da babana da abokin babana wani abdurrahman ne ibn abi hatim shine mu abdurrahman ibn muhammad ibn idris to baban shi abu hatim da abokin babansa abu zur'a sai suka rubuta mishi ce ya'ani fil wisati suka bada recommendation cewa an kaiwa malamin ya koya min karatu faja'ala muhammadun yaqra'u li sai dinga koyar da ni ba ji ba gani yawmal juma'a tsawon wani wuni na juma'a ma salla zalikar yawma illa juma'a ta rak'atayn tun da garin Allah ya waye wanda juma'a ce ta kamata yayi tun da awa ta farko tafi masallaci ya je nafila iya abin da Allah ya huwace mishi sannan ya jira liman ko wannan shi ma aiki ne na falala sosai gaske to amma yanzu yayi bakon dalibi wanda yazo kuma karatun kawai ya zo yi sai ya hakura da dukkan waɗannan ibadoji yace ranar juma'an nan bai yi sallar komai ba sai sallar juma'a kadai ta yi kenan juma'a wata ma bai ma samu yin irin irin nafila nan ta yi masjid ba halama sai da liman ya fara hudu ba ya zo kenan irin yadda muke zuwa makaradin nan ko to bai yi sallar bai yi wata sallah ba sai sai da sai da liman ya zo sai juma'a kawai wal asra arba'an tsawon wunin nan daga juma'an nan sai kuma sallar la'asar wa kana yaqra'u liyal haditha yana ta koya mana hadisi ala anna qira'atul hadisi afdalu min salati tatawu a bisa fahimtar cewa sallar karantar da hadisi da zai da yake mini to yafi falala fiye da ainihin wato sallar sallar nafila afwan na ta cewa uzaiz aziz ne aziz ne wannan ba uzaiz ba muhammad ibnu aziz ibnu abdullahi ibnu ziyad yana daga cikin rijalun nasa'i rasuwarsa shekara ta 267 afwan to sai kuma ya ci gaba da cewa to ko da ke na gabar mu ba shaka ko aga har karfe bakwai ta yi bari mu ba shaka sai mu tashi inda yake cewa babu man qala kitabatul hadithi afdalu min sawmi at-tatawwu Allah ya kima darasi na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah